أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا وحبيبنا وقدوتنا ورسولنا ومولانا محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ‘Yan uwa masu kallonmu da sauraronmu ta kafar yaɗa labarai, ta bonfere muna muku gaisuwa ta addinin Musulunci, a yau muna uku ga watan Ramadan litinin kenan hijira ta manzon tsira annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga makka zuwa madina shekara ta 1443 wanda ya daidai da hudu kenan ko ga watan hudu miladiya haihuwar annabi isa dan maryam alaihi assalam shekara ta 2022 to kamar yadda muka sani muna cikin tafsirin alkur'ani mai girma a cikin suratul anfal a jiya mun tsaya a aya ta 35 zuwa aya ta 36 a cikin suratul anfal a shafi na 181 a yau da yarda Allah subhanahu wa ta'ala za mu tashi akan wannan aya muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya kasance shi ne jagora gare mu cikin wannan karatu da za mu gabatar Allah kuma ya ba mu ikhlasi da dacewa da sunna ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam a cikin ayyukan mu gaba daya muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya samu kyakkyawan karko muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya sanya aljanna firdaus al'a'la ta kasance makomanmu da mu da ku gaba daya alaramma Allah ya ce innal ladhina kafaru yunfiquna amwalahum أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله ليصدوا عن سبيل الله فسينفقونها فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون والذين كفروا إلى جهنم يحشرون Allah subhanahu wa ta'ala ya ce innal ladhina kafaru haƙiƙa waɗanda suka kafirta yunfiquna amwalahum suna ciyar da dukiyoyinsu liyasuddu an sabilillah dan su kange mutane daga hanyar Allah fasa ha da sannu za su ciyar da wannan dukiya thumma takunu alaihim hasra a ƙarshe za ta zan hasara gare su thumma yughlabun sannan kuma a ƙarshe za a rinjaye su Allah ce to wallazina kafaru waɗanda na kafirta ila jahannama yuhsharun zuwa jahannama ne za a taro su wannan shine fassarar ɗar'ekun kalmomi da aya ta kumsa amma za mu bi da bayani kamar yadda muka ɗauki alƙawarin Allah ya so aya za mu rinka bayanin ta daga farko sannan mu shiga zuwa ga sharhuhuka wannan aya tana da asbabun nuzul da malamai suka kawo kafin mu shiga cikin bayani wasu suna ganin wannan aya ta sabka ne akan abin da ya shafi yakin uhudu waɗansu kuma suna ganin ta sabka ne akan abin da ya shafi yaƙi na wato badar idan muka diba cikin wani littafi da ake kira al-isti'ab fi bayanil asbab ya kawo athar waɗanda suke nuna cewa ga asbabun nuzul na aya idan muka duba akwai riwaya ta imamu zuhri wadda take nuna cewa da wato muhammad bin yahya da asim bin umar da ibn qatada da al-husayn bin abdurrahman da amr bin sa'ad bin mu'az suke cewa lokacin da musulmi suka samu ganima ta yakin badar ma'ana ma'ana suka ci nasara akan makiya min ashabil qalib ma'abuta rijiya ta badar kinan da aka kada su sai suka dawo sai abu sufyan ya dawo da ayr raja abu sufyanun bi ayrihi ko bi ayrihi zamu ce an gane ko al-ayr ya dawo da ayarinsa shikenan sai zamanto wannan dukiya suka yi kokarin su tara ta don saboda su yaƙi manzo sallallahu alaihi wa sallam wannan asarkin malaman da ke kawo sai suka da'afa shi an gane ko ta fuskar wato saboda athar ne wanda yake ba abin nan ba mursal ne akwai riwaya ta sa'id ibn jubair wadda suka kawo suka ce nazalat fi abi sufyan ibn harb ista'jara yawma uhud alfain min al-ahabish min bani kinana wannan aya ta sabka akan wato game da al'amarin abu sufyan ista'jara ya dauki yawma hunain a ranar hunain alfain min al-ahabish mutum dubu daga ahabish min bani kinana ahabish jam'i ne na al-uhbush su ne mutane da suka kasance suna rayuwa a kewayen makka فقاتل بهم النبي صلى الله عليه وسلم سي ياقي منزون صلى الله صلى الله عليه وسلم da su wa humul ladina yaqulu fihim ka'ab bin malik su ne waɗanda ka'ab dan malik yake cewa akan su waji'na ila mawjin min al-bahri wastahu ahabisha minhum hasirun wa muqanni wa muqanna'u ko muqanni'u thalathatu alafin wa nahnu nadhunnuhu thalathu wato thalathatu alafin wa nahnu nadhunnuhu thalathami'ina in kathurna fa arba'u wato wannan wake ne wanda ba mu samun lokacin da ba dole sai mun fassara shi ba wannan asarkin shi ma sun da'afa shi akwai riwaya da aka yi daga hakan bin wato utaiba wannan cewa abinda abu sufyan ya ciyar a cikin yakin uhudu akan su ne wannan aya ta sabka sai riwaya ta ibnu abi abza ita ma tana tabbatar da wannan sun da'afa ta akwai riwaya ta abdullahi ibn abbas radiyallahu an tana nuna cewa ta sabka ne akan abu sufyan ina fata an fahimce ni akwai riwaya ta mujahid wanda yake cewa ta sabka ne a kan abu sufyan wanda yake ranar uhud to wannan athar na mujahid ibn jaridu tabari ya fitar da shi daga hanya guda biyu hanya ta ibn abi nujaih da kuma mujahid an gane ko sai suka da'afa shi suka ce mursal sahihul isnad kun ga nan sun ce mursal ne wanda athar amma sahihul isnad sanadin shi har zuwa mujahid ingantacce na to anan nake son in ja hankalin waɗanda musamman suke mu'amala da riwayoyi na asbabun nuzul da kuma riwayoyi da suka shafi tafsiri riwayoyin da suka shafi tafsiri ba ɗai suke da riwayoyin da suka shafi wato hadisi ba domin idan ya zamanto riwaya wadda za ta fassara hadisi wadda za ta fassara alkur'ani tana da alaƙa ne da fatar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam dole sai an bi diddigin ta kamar matsayin hadisi shi yasa ma ilimin tafsiri a farkon musulunci karkashin ilimin hadisi yake za ku ga imamu bukhari ya keɓe babu tafsir imamu muslim za ku gani haka da sauran kutubu sita mutum zai yin bincike amma akwai abubuwan da za ka iske naqadur riwayat game da abin da ya shafe su ba a yin irin yadda malaman hadisi za su yi yanzu kun ganan sun ce mujahid ya ruwaito shi mujahid kuma ɗalibin wani ɗalibin ibnu abbas ne to kun ga galibi riwaya ga ibnu abbas ai riwaya ce ga sahabi to don haka ba za a da'afa ba a ce mursal don saboda mi saboda shi ibnu abbas ɗalibinsa ne ibnu abbas sahabi ne to kun ga ihtimal shi yasa malaman tafsiri sun bambanta yadda ake naqdur riwayat da kuma malamai na hadisi wallahu ta'ala alam to duk inda ta kai ta kawo Allah ce innal ladina kafaru waɗanda na kafirta yunfiquna amwalahum suna ciyar da dukiyoyinsu an gane ko liyasuddu an sabilillah don su kange mutane daga hanyar Allah subhanahu wa ta'ala. An gane ko, waɗansu malamai sun tafi cewa wato su waye ake nufi da allazi na kafaru, waɗansu ka ce abinda ake nufi da allazi na kafaru shine dukiyar da kafirai suka ciyar a yakin badar. A lokacin da za a je yakin badar sun yi ƙoƙarin su yaƙi manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallam sun kashe dukiya mai yawa. An gane ko, da misali idan muka duba suka ce Abu Jahal ranar farko ya yanke musu raƙumi goma aka ci gaba da tafiya sannan umayya dan khalaf ya yanka musu raƙumi goma a wani wuri da ake kira usfan sannan kuma wato suhail bin amr an gane ko shi ma ya yanke musu raƙumi goma a wani wuri da ake kira qadid nan qadid ba ana nufin nama wanda anka wato abin da aka busar da shi ba sannan an je zuwa ga miyah a nahiyatu sahil sai aka samu abin nan aka samu shaiba yayyanka musu goma ina fatan an fahimce ni sannan a juhfa dan uwansa utba ibnu shaiba yanka musu goma sannan akwai wani da ake kira al-abwa sai an ka samu munabbih da nabi ibn al-hajjaj iyan hajjaj as-suhaimiyan al-mashhurani waɗanda an ka kashe wato a badar as-suhaimani an kashe su a yakin badar sannan abbas baffan manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallam shi ko yanke musu goma sannan abul bukhturi bin hisham ya yanke musu goma akan ruwan badar kafin a yaki to sai Allah faɗi cewa wannan dukiyar da aka halakar innal ladina kafaru yunfiquna amwalahum liyasuddu an sabilillah idan muka duba kuma sai waɗansu suka ce a wannan ta safka ne akan wato abu sufiyan kamar da nika muku atha wanda an ka ce an faka arba'ina uqiyatan ya ce da uqiya arba'in wata dukiya ce mai yawa ala jama'atin min al-ahabish akan jama'a na ahabish jam'u uhbush an gane ko jama'atun sakinuna fi zawahir makka mutane da suke wato rayuwa a wato mu ce gefen makka ko sama saman garin makka ya kashe musu wannan dukiya dan ya tafi da su akan yakin uhud to kun gana an samu wasu ce yakin uhud ne wasu ce yakin badar ne to anan muna da wani abu idan muka dubi sanad muka duba muka ga dukkan asarikin busu inganta ba muna iya cewa dukkan asarikin busu inganta ba mun huta da su idan muka duba dukkan su sun inganta to sai mu duba ya za mu yin jam'i ko tarjihi to da yake waɗanda sun kace yakin badar ne tabbas yakin badar ne domin suratul anfal ta sabka ne bisa ga yakin badar ba a yakin hudu a wannan lokaci ba ina fata an fahimce ni to amma kuma yanzu mun samu asar daga mujahid wanda kuma mujahid ɗalibin ibnu abbas ne in mun ce wannan asar kin yana matsayin ingantacce shi ko ya ce a uhudu ne a babu matsala yana nufin wannan aya ta shafi kafirai a dukiyar da sun kaciyar a uhudu ma domin bi domin nan innal ladina kafaru alqur'ani ba yana magana ne akan kafirin makka su kadai ba dan kaji ana cewa ya ayyuhan nas ya ku mutanen makka ba ana nufin alqur'ani mutanen makka da ya shafa ba a'a da su ya fara magana da haka da an ce innal ladhina kafaru nan yakin badar ake zance sannan innal ladhina kafaru bayan shi sun kashe dukiya a yakin uhudu sannan danna har zuwa tashin duniya kafirai wagga aya ta suduku alaihim shi yasa kawo suna alladhina kafaru wadanda na kafirta dan ka gane al'ada su ci ina kawo wannan ne saboda ɗalibai waɗanda yake suke mu'amala da riwayoyi su yi hattara wajen mu'amala da riwayoyi da fahimtar su da yadda ake haɗa su wallahu ta'ala a'lam to Allah ce innal ladhina kafaru waɗanda suke kafirai yunfiquna amwalahum suna ciyar da dukiyoyinsu wanda yunfiquna fi'li mudari'i ne wanda yana nufina yau gobe jibi da gata ba wai abuna wanda ya yanke ba ba a ce innal ladhina kafaru anfaqu amwalahum ba dan a nuna maka ɗabi'a ce ta kafirai ciyar da dukiya an gane ko sai kuma Allah ce amwalahum amwalahum dukiyarsu kaga nan sai danganta dukiya zuwa gare su alhali dukiya ta Allah ce ba ta so ta ba ko ba haka ba amma ta Allah ce Allah ya sanya ta a hannunsu ina fata ana fahimta ta sannan kuma asilinta ma ta musulmi ce domin Allah ya yi dukiya wato ya yi abin nan halicci waɗannan ni'imomin asali ga waɗanda suke bauta mishi amma kafirai za su amfana da ita qul hiya lil ladina amanu fil hayati dunya khalisatan yawmal qiyamah ko khalisatun yawmal qiyamah ashe ababen da more rayuwa madan masu imani aka yi su amma kafirai za su albarkacin kaza an ka ce kadangare zai sha mi zai sha ruwan kasko to da haka dai kafirai suna amfanuwa da su to nan da Allah ce amwalahum alhali kuma Allah ya ce ya halice abubuwan jin daɗin rayuwa dan saboda masu imani dan ka gane wannan dukiyar tana iya shiga hannunsu to da haka tunda ta shiga hannunsu sai Allah danganta ta cewa amwalahum dukiyoyinsu li yasuddu an sabilillah dan su kange mutane daga hanyar Allah kidan kamar ribar da suka samu ta fatauci da suka yi a yakin Badar wannan airi na Abu Sufyan da ya tsira aka je aka yaki manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam da shi kamar haka ne suke amfani da dukiya wato wajen yakar addinin musulunci li yasuddu an sabilillah dan su kange mutane daga hanyar Allah wannan yake nuna mana muhimmancin muhimmancin tattalin arziki a cikin tafiyar addini kaga da sai Allah ya ce suna ciyar da dukiya don su kange mutane daga hanyar Allah to mu masu imani kenan mu ko ya kamata a ce mu ɗauki dukiyar mu ciyar don saboda addinin Allah ya ci gaba ina fata an fahimce ni kaga wannan yana nuna mu da muhimmancin tattalin arziki ashe watsar da masu abu ga hannu cikin tafiyar addini bai dace ba sai dai a'a kada a yarda a saba ma nassi saboda su a kwatanta musu ga abin da Allah ya ce wanda ya yarda ya kawo duke shi aikin addini wanda bai yarda ba a nuna mishi ga aikin addini da ya kamata ya yi ya je ya yi ba sai ba kowa ko dala ba magana ta riga ta kare amma ya kamata musulmi mu zabura kada mu sa tsammanin za a sauko mana da kuɗi daga sama ta bakwai a'a Allah ya ba mu dukiya ne don mu nemi aljanna da ita Allah ya ba mu kuɗi don mu nemi aljanna da su Allah ya ba mu ilmi don mu nemi aljanna da shi Allah ya ba mu matsayi don mu nemi aljanna da su Allah ya ba mu ƴaƴa don mu nemi aljanna da su Allah ya ba mu mata don mu nemi aljanna da su duk ni'imar da Allah ya don mu nemi aljanna da ita ne amma mu sa tsammanin cewa kafirai za su kawo kuɗi a gina masallatai na aima Allah ibada ingantattar ibada wallahi wannan gurgun tunani na in dai kafiri ne ba ina zancen turai ba ko a turai akwai kungiyoyin musulunci waɗanda suna wa musulunci aiki an gane ko kuma wani lokacin suna zuba kuɗi a kasashen afirka don aiba musulunci aiki amma akwai waɗanda ƙungiyoyi ne na kafirci a kasan yama sunan musulunci suka zo kasashen musulmi suna aikin musulunci kada ka taba sawa tsammanin kafiri zai saka kuɗi don addinin Allah ya ci gaba wallahi mu tashi daga wannan wallahi mu tashi daga wannan tunani Allah ya kyauta to dan haka dukiya saboda muna magana ne kan dukiya tana da matsayi guda hudu a cikin musulunci tunda da Allah ya zancen dukiya dukiya idan aka same ta ta hanyar haram aka sanya ta cikin hanyar haram ba ruwan Allah da ita dukiyar da aka nema ta cikin hanyar haram aka sanya ta cikin halna halat Allah baya son ta hadisi na Abu Huraira cikin sahih Muslim inna Allah ta'ala tayyib la yaqbalu illa tayyib dukiyar da aka samu cikin halat aka sanya ta cikin aikin haram ba ruwan Allah da ita sai dukiyar da aka nema cikin halat aka sanya ta cikin halat wannan ita ce Allah yake karba ya kamata mu fahimci tafiya da kyau kenan wanda ya je nemi kuɗin shi ya yi caca ya samu kuɗi ya je ya sha giya kaga an nemo ta ta hanyar haram an sa ta cikin haram ba ruwan Allah da wannan dukiya dukiyar da aka nemo ta hanyar halat mutumin da ya je ya yi dako misali amma ya je ba karuwa ya yi zina da ita ba ruwan Allah lalle halali shi ne wahala shi ce amma kuma ba ruwan Allah da aikin da wannan dukiya sannan mutumin da ya je ya yi caca ko karuwa ta je ta yi karuwanci sai ta gina masallacin juma'a a yan mutane sun yi sallah su Allah zai ba su lada amma ita ba ta da lada don Allah bai ce a je a yi karuwanci ba amma sai dukiyar da aka nema ta hanyar halat aka ciyar da ita cikin hanyar halat sannan kuma in za a ciyar musulunci ya faɗi ƙa'ida wallazina idza anfaqu lam yusrifu wa lam yaqturu ko wa lam yuqtiru aw takra wa lam wa kana bayna zalika qawama Allah bai ce ka dauki dukiyar ka duka gaba ɗaya ka ciyar ba a'a ka ciyar gurgudun abin da zaka iya kada ka damu da zagin mutane dan da yawan mutane suna cewa a'a ai wani bai taimakon addini ina ruwanka kai dai kai iya abin da zaka iya ka yi iya abin da zaka iya shi yasa ma ake son wajen fitar da zakka wani lokaci mutum ya bayar dan a san ya ba mutane ya gaya musu kuɗin zakka ne dan saboda ana iya samu munan zato amma yanzu sai zaman to ina masu kuɗin musulmi musulmin gaba daya al'umman musulmi gaba daya gwamnatocin musulmi idan muka duba galibi a kasashen musulmai za ku iske inda bai dace ba dukiyar nan ne ake sanya ta dama idan za a sabon Allah sai shi ya ce a sanya dukiya mai yawa idan za a yi aikin Allah sai shi ya ce a'a a sa dukiya ai kadan ash-shaytanu ya'idukumul faqra wa ya amurukum bil fahsha shedan yana muku alƙawali yana tsoratar da ku da talauci in za ku aikin alkhairi in za ka gina masallaci ko makaranta ko ka tai makama waɗansu masu karantarwa ko wani abu sai ka iske shedan yana sa masu tsoro amma idan za a ciyar da miliyan 100 miliyan 200 wajen aikin shashanci sai kaga abu ne wanda ake bukata wanda yau da yawan musulmi da mun gane wannan bai dace mu sa dukiyar mu cikin safon Allah ba mu dauki kudaden mu a ce yau cikin musulmi akwai wanda zai dauka jirgi ya je ture ya kallon match gaba da gaba ya kashe makudan miliyoyi kudaden da musulmi suke kashewa ga abubuwan da ba su da amfani a zo wajen wake-wake a ce mawaki guda an tara masa biliyoyi a ce saboda za a yi wani aiki na shashanci an tada biliyoyin kudade waɗanda idan aka sanya su cikin aikin alkhairi za mu yi kuma mu ce a'a muna da talauci wani lokacin ba talauci bane gare mu muna ɗaukar dukiyar mu ne mu zuba makudan biliyoyi cikin sakon Allah sannan mu dawo mu ce muna da talauci Allah kuma ba ruwan shi da wannan magana Allah ya kyauta innal ladhina kafaru yunfiquna amwalahum liyasuddu an sabilillah suna ce da dukiyoyinsu don su kanja mutane daga hanyar Allah subhanahu wata'ala idan muka duba yan uwa musulmi kafin mu shiga ba da bayani a karkashin ayat da za ta zo akwai yan bayanai masu muhimmanci da ya kamata in dan kara shine cewa nan Allah ya faɗi kafirai suna ciyar da dukiyoyinsu don su kange an gane ko liya suddu an sabilillah asalin shi liya suddun nasa ne an shahi maf'ulun bihi mahzuf liya suddun nasa an sabilillah don su kange mutane daga hanyar Allah to anan akwai wata dirasa maudu'iyya da dalibin ilimi ya kamata ya hankalta shine cewa na Allah yana zancen kafirai suna ce da dukinsu don su kange mutane daga hanyar Allah kafirai kala biyu ne akwai kafirai na zahiri akwai kafirai na batini kafirai na zahiri su ne waɗanda suka fito suka ce su ba da su bai Allah ba kafirai na batini su ne munafikai to akwai aujuhu shabahi wal iftiraq bainal munafiqin wal kafirin sai mun fahimce su saboda munafikai galibi suna rayuwa ne cikin musulmi to idan muka duba kuma nifaq akwai nifaqul i'tiqadi akwai an-nifaqul amali amma anan za mu kasa gida biyu shine kafirai Allah ce suna ce da dukiyoyin su nan yana magana kafirai waɗanda suke na tantagariya sai su fito a zahiri amma munafikai suna ciyar da dukiyarsu amma a fakaice suna jiran musiba ta faɗo ba addini da masu yin addini don saboda su aimuna zama guda Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa Allah subhanahu wa ta'ala ce munafiqai suna ciyar da dukiyarsu Allah ba zai karba ba wa ma mana'ahum an tuqbala minhum nafaqatuhum illa annahum kafaru billahi wa bi rasulih an gane ko la ya'tuna salata illa wa hum kusala wa la yunfiquna illa wa hum karihun sanan da Allah ya bayanin munafikai daga cikin larabawa kai sai ce wa minal a'rabi man yattakhidhu ma yunfiqu maghraman wa yatarabbasu bikum ad-dawa'ir akwai munafikai suna ciyar da dukiyarsu suna ganin kamar tilastar da su ne aka yi suna jiran ta ɓaci musiba ta afko muku su zo su kwace abin da ya saura suna ganin kamar tilastar da su aka yi to sai mun fahimci wannan akwai inda munafikai suka yi kamanceceniya da mumine sannan kuma ba wai dukiyar su kawai suke ciyarwa ba a'a suna bayar da kawunan su ma mutum shi ba da ran shi ya ba da ran ƴaƴansa kun gani ya ba da komai don ya hana addinin Allah ya ci gaba yau kun ga turawa irin abin da suke aikatawa su zuba kuɗaɗen su su kawo 'ya'yansu su kawo sojoji su kawo na'urorinsu su zo da kansu wani lokaci su yi komai don su kange mutane daga addinin Allah haka kafiran zamanin manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallam suke sun je sun yi yaki sun ba da rayukansu da na 'ya'yansu da komai don saboda su yaki addinin musulunci to su ma munafikai a fakaice suna yin wannan amma su musulmi ne a zahiri shi yasa za su yin aiki na addini amma ba don Allah ba shi yasa ko za ku gani yanzu masallatai ana gina su da sunan addinin musulunci amma ba addinin musulunci ake ma aiki ba hakikatan waɗansu dole kuma musulmi sun tashi tsaye wajen fahimtar su domin ba wanda zai yi tsaye ya gano maka wannan ƙungiya asalinta ta kafirai ce ta zo tana gina masallatai ko zamanin manzo sallallahu alaihi wa alihi sallam munafikai sun gina sun so su gina masallaci wanda ba na Allah ba Allah ya hana manzon sa sallallahu alaihi wa alihi sallam shiga wannan masallaci wallazina ittakhadhu masjidan diraran ko wata qira'a allazina ittakhadhu masjidan diraran wa kufran wa tafriqan bainal mu'minin wa irsadan liman haraba Allah wa rasulahu min qabl wa la yahlifunna in aradna illa al-husna wallahu yashhadu innahum lakadibun dan haka dai su kafirai yadda suke ciyar da dukiyansu su ma munafikai suna ciyar da dukiyansu sai dai waɗannan suna ciyarwa ne a boye waɗannan suna ciyarwa a zahiri ko ba haka ba waɗannan suna yaƙar musulunci a zahiri waɗannan kuma suna yaƙar musulunci a fakaice shi yasa su munafikai suna yaƙar musulunci ne kuma wato menene mulakhasul kufru da annifa abu guda ne da kafirai da munafikai dukkan su busu yarda abi Allah bane shine problem ke amma shi kafiri ya fito ya nuna bai yarda abi tsarin Allah ba sai dai abi tsarin shi shi shi kuma munafiki a'a bai yadda a bi tsarin Allah ba amma bai da karfi bai in fitowa amma zai shiga yi zagon ƙasa saboda lokacin da addinin ya yi rauni ko ya ruguje sai ya fito ya bayyana bai yarda ba a bi tsarin Allah shine abin da suke so dama a daina bin Allah a bi son ran waɗansu mahalittu kamar su suka halicci mutane kamar su suka halicci duniya a'a addini na Allah ne duk wata dangantaka a cikin addini in ba ta addini ba ce rushewa za ta yi kuma za ta kai labari ba ya kamata mu fahimci wannan da kyau yan uwa musulmi innal ladhina kafaru Allah ce lalle wadanda da kafirta inna harfu tawkid ta labari wanda yake mai muhimmanci ana bude shi da inna wato wa tahqiq innal ladhina kafaru lalle waɗanda suke kafirai yunfiquna amwalahum suna ciyar da dukiyoyinsu li yasuddu an sabilillah dan su kange mutane daga hanyar Allah kina li yasuddu nasa an sabilillah Allah ce to fasa yunfiqunaha za su ciyar da wannan dukiya thumma takunu alaihim hasra a ƙarshe za ta zama dama a gare su za a buɗe kafafen yada labarai za a buɗe ONG ONG organization organization za a gina harkoki na taimako ta ko ina don saboda a samu a wato a waye abinda ake cewa a yi mana wankin kwakwalwa kamar da wadansu malamai suke cewa ba a ce wankin kwakwalwa almuhimmu dai a yaƙi kwakwalen mu a sauya muna tunani a sauya hankalin mu a sauya yarurrukan mu a sauya tsarin mu na rayuwa da zamantakewa fasa yunfiquna ha thumma takunu alaihim hasra za su ciyar kuma za ta zanna dama gare su duk dukiyar da ake ciyarwa yadda ake mamaye mu a hana muna motsuwa muke da arziki amma an hana mu mu iya daukar nauyin kamu kullum sai an ce an taimaka muna amma alhari arzikin mu yana can to me yasa ake wannan saboda ana son kullum mu zamanto masu biyayya to za a shirya fasa yin fiquna thumma takunu alaihim hasra ƴaƴan musulmi za su tashi da addini nan da ba a so jami'an tsaron nan za su tashi da addini nan yanzu addini ya shiga ko ina an ciyar da dukiya mai yawa don saboda mi don saboda kada addinin musulunci ya rinjaye sun mai yughlabun Allah subhanahu wa ta'ala ce za a rinjaye su nan rinjaya kala biyu ce kun gani Allah ce za a rinjaye su to ai dama ai an rinjaye su idan na ana nufin wato kafiran zamanin manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallam ne lalle an rinjaye su kamar yadda Allah subhanahu wa ta'ala ce ka gaya musu qul lil ladina kafaru satughlabuna wa tuhsharuna ila jahannam wa bi'sal mihad qul qul lil ladina kafaru sayughlabuna wa yuhsharuna ila jahannam wa bi'sal mihad a qira'ati hamza da imam al-kisai da khalaf ka gaya musu za a rinjaye su lalle ko an rinjaye su kaga an je an yi yakin badar an rinjaye su sannan kuma a yakin uhudu lalle sun kashe musulmi bi amma Allah ya nuna cewa akwai nasara in ka diba cikin ar-rahiqul maktum ka diba a ƙarshen yakin Uhud ya nuna nasara tana ga musulmi domin Allah ya tantance tsakanin masu imani da waɗanda ba su da wato imani na gaskiya sannan dai a ƙarshe an yi fathu makka capital ta kafirci ta kuma ta musulunci an yi daular umawiyya an yi daular abbasiyya an yi dauloli na musulunci ga daular andalusiyya wadda ta yi shekara 800 fiye da shekara 850 a turai tana mulki an rinjaye kafirai sannan ga daular uthmaniyyar turkiyya an gane ko ta yi kusan shekara kusan 600 ko 500 da wani abu tana mulkin a kasashen duniya da sunan musulunci a ƙarshe suka ruguza ta amma kuma shekara 100 bata cika ba kuma yanzu gashi na musulunci ya sake dawowa har yanzu dai musulunci yana nan sannan ga daula al-mamlakar saudiya da ta tashi al-anqad na daula al-uthmaniya suna tsaye kan gina tauhidi da da'awa ta addinin musulunci to wannan yughlabuna idan rinjaye ne na hujja to ta an rinjaye su ma don su akan ƙarya suke muku akan gaskiya muke kenan nan mun rinjaye su amma nan summa yughlabuna za a rinjaye su bisinan ko bidaula biddini kan mun rinjaye su don addini mu shine na gaskiya babu wata fawa a duniya wadda take da addini na gaskiya in ba mu ba amma rinjaya ta makami ita ce wadda wani lokaci muna samu wani lokaci suna samu dalili kuma in mun yi istiqama sai Allah ya taimake mu in mun kauce sai Allah ya kauce muna wa'ada Allahu alladhina amanu minkum wa amilus salihati la yastakhlifannahum fil ardi kama istakhlafa alladhina min qablihim wa la yumakkinanna lahum dinahum alladhi irtada lahum wa la yubaddilannahum min ba'di khawfihim amna ya'budunani la yushrikuna bi shay'a wa man kafara ba'da dhalika fa ulaika humul fasiqun ashe ana jujjuyawa ne wa tilkal ayyamu nudawiluha bainan nas in yamsaskum qarhun faqad massa alqawma qarhun مثله وتلك الأيام نداولها بين الناس وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء والله لا يحب الظالمين almuhimmu dai ya kamata mu gane rinjaya kala biyu ce rinjaya da hujja mu ne sama mu adda gaskiya mu adda alqur'ani mu ke da sunna mu ke da shari'a mu ke da gaskiya nan mun rinjaye duk duniya shi yasa ake tsoron mu tare da bamu da makaman nukiliya bamu da karfin tattalin arziki bamu da karfin makamai amma rinjaya wanda ta shafi makami wannan ita ce in mun yi tsaye sai Allah subhanahu wataala ya taimake mu in mun kauce mu musulunci kuma wannan sai Allah ya bar mu sai mun dawo akan imani tauhidi ingantacce da aiki nagari wannan kuma ana zance mafi yawancin mutane don bayyana mutane su daina sabo Allah subhanahu wataala ya taimake mu sai Allah subhanahu wataala ce walladhina kafaru su waɗanda na kafirta ila jahannama yuhsharun zuwa ga jahannama ne za a taro su zuwa ga jahannama ya kamata ya ce walladhina kafaru yuhsharuna ila jahannama amma sai ce walladhina kafaru ila jahannama yuhsharun kalima ta jahannam wasu ce asalinta daga farisiya ne an gane ko kahannam sunan wuta da wato farisanci amma sai ta shigo larabci suka ce jahannam waɗansu kuma suka ce a'a laraba suna cewa jahannam waɗansu suna cewa kahannam domin shi alqur'ani dukkan shi ba larabi ne wasu suka ce a'a laraba sun ɗauko ta ne daga farisanci sai qur'ani ya sabka da ita magana ce cikin ulumul qur'an da za ku gane ta musamman imamu shafi'i na da magana mai karfi a wannan wuri kuma malamai sun yi sabani akan wannan mas'ala yana da kyau ɗalibin ilimi ya karanta don ya san wannan mas'ala yana ta samu asiri wallazina kafaru waɗanda da kafirta ila jahannama yuhsharun zuwa ga jahannama kadai za a kora su zuwa ga jahannama kadai za a kora su kenan ba za a kora su zuwa ga wani ba in ba jahannama ba ashe da ka kafirce jahannama ne to a nan jahannaman nan kuma Allah subhanahu wataala ya faɗi cewa tana da ƙofofi guda bakwai laha sab'atu abwab li kulli babin minhum juz'un maqsum amma kuma waɗannan ƙofofin ya wato waɗansu suna fassara su da cewa tabakati ne wato akwai tabakati akwai abuwab abuwab Allah bai faɗi su kuma babu da hadisi wanda ya tabbatar da su amma akwai abin da ake kira tabakati na wuta wuraren ta daban-daban wannan ba sunayen abuwabu jahannam bane duk da yake sun faɗi su sun kace akwai jahannama akwai aljahim akwai alhutama ina fata an fahimce ni sannan suka ce akwai lava sannan suka ce akwai sakar sannan suka ce wato akwai sa'ir ko ba haka ba sannan suka ce akwai lava da sakar da sa'ir da jahannam da hutama suka kawo waɗannan suna suka ce su ne wutacen su ne ƙofofi guda bakwai na wutar jahannama wannan bai tabbata ba waɗannan sunaye ne na tabakat na wutar jahannama ba sunaye ne na abuwa na wutar jahannama ba wallahu ta'ala a'lam wallazina kafaru ila jahannama yuhsharun waɗanda da kafirta zuwa ga jahannama ne za a taro su Allah ya faɗi yadda za a kora su zuwa ga jahannama wa nasuqul mujrimina ila jahannama wirda suna cikin wato kishirwa sannan za a bar kofofin kulle sai sun zo sai a buɗe zafin ya buga su wasiqal ladina kafaru ila jahannama zumara hatta idza ja'uha an gane ko futihat abwabuha wa qala lahum khazanatuha alam ya'tikum rusulun minkum yatluna alaykum ayati rabbikum wa yunzirunakum liqa'a yawmikum hadha qalu bala walakin haqqat kalimatu al'adabi 'ala al-kafirin Allah kai mun tsari da wutar jahannama da kuma abin da yake da alaka da ita ina fata an fahimce ni yan uwa musulmi a ƙarshe abin da zamu faɗa shi ne abin da ake kira mafhumul mukhalafa mafhumul mukhalafa afuwan cikin sunayen da muka kawo ba mu kawo hawaya ba da abin nan daga cikin sunayen da an ka kawo hawaya na manta mafhumul mukhalafa shine in an ka kawo abu yana da kishiya yana da kishiya in aka ce kishiya shine sabanin shi kaga da Allah ya ce innal ladhina kafaru yunfiquna amwalahum liyasuddu an sabilillahi waɗanda na kafirta suna ciyar da dukiyoyinsu don su kange mutane daga hanyar Allah to masu imani fa su ko waɗanda suke masu imani za su ciyar da dukiyarsu ne don mi don addinin Allah ya ɗaukaka allazina amanu yuqatiluna fi allazina kaf allazina amanu yuqatiluna fi sabilillah sannan shi yasa Allah yake ta kiran mu ciyar da dukiyar mu don mi don ɗaukar da addinin Allah ashe sanya dukiya don yakar addinin Allah ko cikin sabo da shirme ba aikin mai imani bane an gane ko wa an fi ƙufi sabilillah Allah ce ku ciyar da dukiyoyinku don ɗaukar da kalmar Allah sannan Allah ce liya suddu an sabilillah fasa yun fi ƙuna ha sun matakunu alaihim hasra za su ciyar da dukiyarsu za ta zamanto da dama gare su ko ba haka ba su ko masu imani fasa yun fi ƙuna ha sun matakunu alaihim nada sun la takunu alaihim hasra za su ciyar da dukiyarsu ba za ta zamanto hasara gare su ba domin Allah zai ba su linkin ba linkin من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة والله يقبض ويبسط وإليه ترجعون ثم يغلبون زائر جايوس سوكو مني ثم يغلبون سوزا سورين جايا شنو مفهوم المخالفة in kun ciyar da dukiyarku za ku yi mi za ku ci nasara kataballahu la aghlibanna ana wa rusuli inna allaha laqawiyyun aziz wa laqad sabaqat kalimatuna li ibadina al-mursalin innahum lahumul mansurun wa inna jundana lahumul ghalibun da sauran ayoyi sannan kuma wallazina kafaru ila jahannama yuhsharun kafirai ito zuwa ga jahannama dai za a kora su to kishiyar jahannama ita ce aljanna domin a lahira gida biyu ne akwai fariqun fil jannati wa fariqun fis sa'ir kenan wallazina amanu ila aljannati yuhsharun sai ka dibi ayoyin da suka faɗi yadda za a su ko karkada gidan yan aljanna yawma nahshurul muttaqina ila arrahmani wafda ko ba haka ba wasiqa alladhina taqaw rabbahum ila aljannati zumara hatta idha ja'uha wa futihat abwabuha wa qala lahum khazanatuha salamun alaykum عليكم طبتم فادخلوها خالدين وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء فنعم أجر العاملين وترى الملائكة حافين من حول الأش من حول العرش يسبحون بحمد ربهم وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله رب العالمين أنا رمى التي ليميز الله الخبيث من الطيب ليميز الله الخبيث من الطيب ويجعل الخبيث بعضه ويجعل الخبيث بعضه على بعض فيركمه جميعا فيجعله في جهنم أولئك هم الخاسرون
Allah ya ce liyamiza Allahul khabitha min at-tayyib dan saboda Allah ya rarrabe ya tace ya bambance tsakanin ko ya tsabtace tsakanin al-khabitha mummuna min at-tayyib da wanda yake mai kyau wa yaj'al al-khabitha ba'dahu ala ba'din Allah ya dora mummuna sashen shi akan sashi fayarkumahu jami'an sai ya tattara shi a wuri daya fayaj'alahu fi jahannam sannan Allah ya sanya shi a cikin wutar jahannama ula'ika humul khasirun waɗannan su ne hasararru wannan shine a gurguje wato fassarar ɗaiɗaikun kalmomi kamar yadda muka yi alkawari to da an ka ce liyamizallahu alkhabitha min at-tayyib akwai qira'a liyumayyizallahu alkhabitha min at-tayyib imamu hamza da imamu kisai da imamu khalaf da imamu yaqub su suka karanta liyumayyiza to shi yasa nake kira ga ɗalibai musamman qira'a musamman wanda ake cewa mutawatira wanda ta inganta daga manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ɗalibin ilimi ya hattara in bai sani bai ji an karanta kada ya zabura ya ce kada ya binciki malaman ilmul qira'at qira'a ce tabbatatta kuma haka suke karantawa ليميز الله الخبيث من الطيب الجمهور ليميز الله الخبيث من الطيب وانا نفدا حمزه كسائي خلف ده امام يعقوب تو malaman tafsiri sai suka ce to wannan allamu lamu ta'lili ce in an ka ce lamun ta'lil lamun wadda take nuna dalilin da yasa aka yi wani abu an gane ko wani lokacin kuma tana iya zamantowa a samu lamul aqiba an gane ko ko kuma wani lokaci ta ɗauki lamu ta'lil da al'aqiba ma'ana in an danganta ta zuwa ga Allah sai ta zamanto lamu ta'lil in an danganta ta zuwa ga bayi sai ta zamanto lamu al'aqiba sai ta yi ishtirakin ma'ana domin wani lokaci ba ta wato in ba haka ba za a iya samun fita ba daga cikin mas'aloli to sai an ka ce li yamizallahu al-khabitha min at-tayyib ko li yumayyizallahu al-khabitha min at-tayyib malaman tafsiri sai suka yi sabani waɗansu ka ce shi wannan ta'lilin yana da alaka ne da yunfiquna amwalahum domin kamar yadda an ka faɗa cewa kafirai suna ciyar da dukiyarsu to don mi Allah ya bar su suka ciyar da dukiyarsu li yamiza Allahu al-khabitha min at-tayyib ko li yumayyiza Allahu al-khabitha min at-tayyib dan Allah ya bambanta na gaskiya da mumuna kaga Allah ya nuna kafiri tabbas kafiri na domin ya ba da dukiyar shi dan a yaki addini sannan kuma mumini mumini na ya bayar da dukiyarsa dan mi dan a taimaki addini kinan tun da nan sai Allah ya bambanta mu gane su wane ne mutanen Allah in an tashi aikin Allah za a neme su in an tashi neman taimako don Allah za a neme su su wane ne ba na Allah ba waɗanda in an tashi aikin shaidan ko yakar addini za a neme su shi yasa Allah ce to li yamiza Allahu al-khabitha min at-tayyib kenan yunfiquna li yamiza Allahu al-khabitha min at-tayyib ko ko yunfiquna li yumayyiza Allahu al-khabitha min at-tayyib waɗansu daga cikin malamai suka tafi cewa a'a wato liyamiza Allahu al-khabitha min at-tayyib yana da alaka ne da yuhsharuna wallazina kafaru su waɗanda suka kafirta ila jahannama yuhsharun za a taro su zuwa ga wutar jahannama don mi Allah ya haka liyamiza Allahu al-khabitha min at-tayyib dan Allah ya bambanta tsakanin mai kyau da wanda yake mummuna dan Allah subhanahu wata'ala ya bambanta tsakanin mai kyau da wanda yake mummuna shikenan to kun ga wannan mas'ala ce guda biyu waɗansu ce nan waɗansu ce nan to a ƙa'ida ta tafsirin alƙur'ani mai girma a ƙa'ida ta tafsirin alƙur'ani mai girma yana da kyau in ka ji malamai sun yi maganganu fiye da ɗaya ba saurin ƙaryatawa za ka yi ba abin da ya kamata da kai ka duba ka gani shin ana iya haɗa waɗannan maganganun ko kuma za a iya haɗa su ba za a iya haɗa waɗannan maganganun ko kuma za a iya haɗa su ba idan za a iya haɗa su to sai a haɗa su idan kuma ba za a iya haɗa su ba sai a zaɓi wacce magana ce ta fi ƙarfi daga cikin maganganu to kaga da an ka ce nan yana da alaƙa ne domin wannan ta'lil abinda suke ce ma ta'addudu ta'lil ta'lili wani lokaci yana ɗaukar fassarori daban-daban da waɗanda sun ka ce yunfiquna li yamiza Allahu al-khabitha min at-tayyib nan idan ana nufin Allah ya bambanta su a nan duniya to ciyarwa za ta bambanta su ciyarwa za ta bambanta tsakanin mai kyau da wanda yake mummuna amma da an ka ce wallazi na kafaru ila jahannama yuhsharun kafirai a ranar tashin alkiyama za a kora su ne zuwa ga jahannama li yamiza Allahu al-khabitha min at-tayyib dan Allah ya bambanta mai kyau da wanda yake mummuna kenan nan muna iya fassara wato nan bambantawa a lahira to ai babu matsala Allah zai bambanta musulmi da kafiri a nan duniya kuma Allah zai bambanta musulmi da kafiri amin a lahira afa naj'alul muslimina kal mujrimin ma lakum kayfa tahkumun أم حسب الذين اشترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم ساء ما يحكمون أي رأيوا مؤمني لكافري بذات زمنتو إبتكم كومي من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون رأيوا مؤمني لكافري ألا يا بنبنتاتا الدنيا كما زي بنبنتاتا الآخرة kenan da haka ciyarwar tana ɗaya daga cikin hanyoyin da Allah zai bambanta musulmi da kafiri sannan korawar da za a yi zuwa jahannama za ta nuna cewa za a kora kafirai ne zuwa jahannama don a bambanta su tsakanin muminai da kafirai shi yasa Allah ya ce wa yawma taqumu sa'atu yawma idhin yatafarraqun ranar tashin alkiyama yawma idhin yawma idhin a wannan rana yatafarraqun za a rarraba su kenan za a rarraba rarrabuwa wadda kuma ba za a sake haduwa ba domin masu imani sun je aljanna kafirai kuma sun je wuta to kaga dan haka kada ka zabura dan ka ji wani malami misali ya ce a'a wannan ta'lili yana da alaka da wannan koko yana da alaka da wannan abin da ya kamata a duba a gani shin za a iya hada su ko kuma za a iya hada su ba wannan shine abin da ya kamata dukkan mai ɗalibin ilimi ya hattara da shi kafin in shiga cikin bayani saboda ina so in bada misali a game da wannan ta'addud ta'lil shine wagga qira'a da tace li yumayyiz menene alakar ta da qira'a li yamiza domin wanga li yamiza maza yamizu shi ko wanga li wato li yumayyiza daga mayyaza yumayyizu tamyizan to ga ka'idar larabci an san da cewa fi'ilin da aka ƙara ma haruffa ya fi ƙarfin ma'ana da wanda ba ƙara ma haruffa ba kenan mayyaza ya fi ƙarfin da ƙarfi ka ce maza to yan ce liya miza da liyu mayyiza abin kamar yana da ƙarfi kwarai da gaske to ya zamu yin taujihi sai waɗansu malamai suka ce to liya miza Allahul khabitha min at-tayyib dan Allah ya bambanta wannan kira'a ta nuna farko Allah zai rinka bambantawa kaɗan kaɗan kaɗan kaɗan kaɗan amma kira'a ta Hamza da Kisa'i da Khalaf da Yaqub ta ce liyu mayyiza zuwa gaba Allah zai ƙara fidduwa abin domin yau da gobe yau da gobe Allah zai bambanta su waɗansu daga cikin malaman tafsiri suka tafi cewa a'a liya miza tunda abu ne wanda yake ba mai ƙarfi ba wasu munafukai da wasu kafirran ba za a bambanta mu da su ba an gane ko sai a hankali ma'ana saboda mutane ne wanda sun shigo cikin musulmi sun laɓe to sai zamanto liya miza Allahu al-khabitha min at-tayyib munafiqai Allah ba zai bambanta mu da su ba kai tsaye saboda suna nan tare da mu kadan kadan ne muke bambanta muke gane su amma li yumayyiz Allahu al-khabitha min at-tayyib su kafirai Allah yana bambanta su kai tsaye saboda mi saboda su sun fito a fili sun bayyana kafircin su ko kuma liya miza kira'a wadda take tana nuna za a bambanta bambanta wadda take ba mai karfi ba a nan duniya sannan liyu mai yiza Allah zai bambanta a lahira ya fito abin baro baro dama alkawali ne na Allah Allah ba zai bari ba sai ya bambanta tsakanin musulmi da kafirai sai an gane kuma sai ya bambanta tsakanin nan yana magana kafirai ne tunda ya ce innal ladina kafaru yunfiquna amwalahum lisuddu an sabilillah amma a cikin suratu ali imran ya nuna hatta da munafikai da kafirai sai an bambanta ma kana Allah liyadhara almu'minina ala ma antum alai hatta yamiza alkhabitha min at-tayyib ko hatta yumayyiza alkhabitha min at-tayyib wannan qira'a ta Hamza da Kisa'i da Khalaf can ma sun karanta li yumayyiz da Yaqub li yumayyiza Allah alkhabitha min at-tayyib sai Allah ya bambanta komi dubaran munafiki komi dubaran munafiki Allah subhanahu wataala ya faɗa ka koma cikin suratul tauba da cikin suratul ahzab da sauransu zaka ga irin yadda Allah ya bayanin su ba darasin mu bane amma insha Allah ta'ala ya Allah ya nuna akwai rayuwa za a zo za a gane cewa su ba Allah suke son abi ba kafiri baya son abi Allah sai dai abi tsarin shi a bar na Allah a ɗauki nashi munafiki ma haka baya son abi Allah amma yana da bukatocin da yake so cikin addini sai ya shiga cikin addini don ya ci ganima ya ci riba ya auri 'ya'yan musulmi a turbuɗe shi a makabartun musulmi ya samu nashi rabo to amma duk da haka yau da gobe Allah subhanahu wa ta'ala zai bambanta su almuhimmu Allah ya yi haka liyamiza Allahu al-khabitha min at-tayyib dan Allah ya bambanta alkhabitha mummuna min at-tayyib wanda yake mai kyau nan alkhabith kana iya dauka shina aljins kina Allah ya bambanta jinsi mai kyau da jinsi wanda yake mummuna ko kuma dan Allah ya bambanta al'amalu alkhabith min al'amali at-tayyib dan Allah ya bambanta aiki mai kyau da wato aiki wanda baya da kyau ko li bayyana Allahu al-infaqa alkhabitha min at-tayyib kina min al-infaq at-tayyib dan Allah ya bambanta ciyarwa mai kyau da wanda bata da kyau dan Allah ya bambanta masu imani da wanda ba su da imani dan Allah ya bambanta aiki nagari da wanda ba nagari ba dole dole na mutumin da ya sa dukiya ta cikin shashanci bai zuwa ci ya sa ta cikin aikin alkhairi ƙarya yake yi ina fata an fahimci kenan Allah ya haka don ya bambanta alkhabithu dai a takaice sifa ce sifa kuma tana iya ɗaukan ma'anoni daban-daban sai dai za a kaddara abubuwan da suka dace da mi da fassara ina fatan kuna fahimta ta kada a zo a kaddara abin da bai dace ba amma waɗanga yanzu wani ya kaddara ya ce Allah zai bambanta aljinsu mutum nagari jinsin dan adam nagari da wanda ba nagari ba babu matsala ko kuma muminai jinsin muminai da jinsin kafirai babu matsala ko ko ciyarwa wadda take ta gari da wanda ba ta gari ba babu matsala ko ko aiki na gari da aikin da ba na gari ba babu matsala dukkan dan adam yana tare da aiki yana tare da sifa yana tare da addini kenan duk wanda ka dauka daga cikin waɗannan akwai at-talazum shi yasa ɗaliban masu tafsiri ko kuma wani yaji an yi fassarar da bai saba ba dan Allah kada ya kokarin kuskurantar da magana da bai san yadda ake taujihin ta ba li yamiza Allahu al-khabitha min at-tayyib dan Allah ya bambanta mai kyau da wanda yake mummuna wa yaj'al al-khabitha ba'dahu ala ba'd sai Allah ya sanya mummuna ba'dahu sashen shi ala ba'din akan sashi an gane ko wa yaj'al al-khabitha ba'dahu ala ba'd Allah ya sanya sashi akan sashi ya ɗauki sashi ya ɗora shi akan sashi an gane ko fayar kuma hu jami'an sai Allah ya loda sashen shi akan sashi wani saman wani shine yar kuma hu kalima ta arrakmu ka duba cikin littafin الترجمان الدليل والترجمان لآيات التنزيل محمد المختار الشنقيطي يكي تيوا من باب نصر فعل من باب نصر نصر ينصر وتركم yarkumu sai a ce rakman sannan kuma a ce rukaman Allah subhanahu wa ta'ala ce wa in yaro kisfan minas sama'i saqitan yaqulu sahabun markum ko ba haka ba sahabun markum wani saman wani ko ba haka ba Allah ya ce alam tara anna Allah yusji sahaban thumma yu'allifu baina thumma yaj'aluhu rukaman fatara alwadqa yakhruju min khilalihi a cikin suratu wato an-nur almuhimmu da kalma ta rukaman tana nufin abinda aka dauki sashe aka dora akan sashi fayarkumahu jami'an Allah ya dauki sashen mummuna ya dora akan mummuna fayaj'alahu fi jahannam Allah ya sanya shi a cikin wutar jahannama mummuna aiki cikin makomarsa jahannama ko ba haka ba eh kafirai makomarsu a wutar jahannama can za a mayar da su ko ba haka ba eh aikin da suka yi wutar jahannama abin da suka bauta ma shi ma a cikin wutar jahannama domin sun bauta ma gumaka kuma Allah zai kai gumaka a cikin wutar jahannama to amma inda Allah subhanahu wataala yake cewa fa illam taf'alu wa lan taf'alu fattaqun nar allati waquduha an-nas wal hijara ku ji tsoron wuta wadda waquduha an gane ko abinda an makamashin ta annasu mutane wal hijara da duwatsu sai wadansu suka ce to ai duwatsu ne waɗanda aka bauta ma za a kai su can su ma ai musu azaba ai duci bai da azaba ya ku yan uwa inna aradna al amanata ala samawati wal ardi wal jibal fa abaina an yahmilnaha wa ashfaqna minha wa hamalaha al insan dan adam shine yake da taklifi da shi da aljani waɗannan duwatsun za a kai su ne za su taimaka wajen azabtar da su sannan dan a ƙara musu bakin ciki abinda suka yi zaton zai taimake su ba zai taimake su ba shi yasa Allah subhanahu wataala yake cewa za su cewa haula'i shuraka'una alladhina kunna nad'u min dunik fa alqaw ilayhim alqawla innakum lakathibun dan su ƙaryatar da su an gane ko faqad kadzabukum bima taqulun fama tastati'una sarfan wala nasra wa man yadhlim minkum nudhiqhu adhaban kabira almuhimmu dai Allah subhanahu wataala ce za a mummuna su waɗannan duwatsun dan an bauta musu ba mummuna bane don ba su sani ba amma Allah zai kai su ne don saboda mi su ba zafin za su ji ba a'a amma dan adam zai ga abin da ya bauta ma wato sai zama karin bakin ciki gare shi don haka kada mu fassara gumakan su mummuna ne don gumaka ba su saba ma Allah subhanahu wataala ba mai bauta ma gumki shine ya saba ma Allah فيجعل الخبيث بعضه على بعض الله يسني فيركمه جميعا فيجعله في جهنم iya ka tika tika tik mummuna sai ya koma karshen shi a cikin wutar jahannama mummuna aiki mummunan dan adam mummunan aljani an gane ko da duk abin da ba mai kyau ba sai Allah subhanahu wataala ce ulaika humul khasirun waɗannan su ne waɗanda suka yi hasara in kana neman waɗanda suka yi hasara to su ne suka yi hasara sun yi hasara rayuwarsu ta duniya sun yi hasara rayuwarsu ta lahira wa minan nasi man ya'budu Allah ala harf fa in asabahu khairun itma'anna bih wa in asabathu fitnatun inqalaba ala wajhi khasira ad-dunya wal akhirah dhalika huwa al-khusran al-mubin sannan in ƴaƴansu sun bi su akan kafirci su ma za su zamanto akan wato wannan hatsari ma'ana an yi asarar su qul innal khasirina alladhina alladhina khasiru anfusahum wa ahlihim yawm alqiyama sannan hadisi ya nuna cewa sun yi hasarar gidajen su na aljanna domin an yi musu gidaje sai a bada su ga masu imani kaga sun ƙara tafka wata asara to yan uwa musulmi a wannan aya tana dan sauran bayani kuma lokaci ya dan matso kwarai da gaske alaran maka karanta wannan aya ko da ba za mu samu fassara ta ba in ya so gobe Allah ya kai mu da sai a dawo a dora akan waccan aya qul lil ladina kafaru qul lil ladina kafaru ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف وإن يعودوا فقد مضت سنة الأولين to ‘yan uwa musulmi lokacinmu ya yi halinsa a nan za mu dakanta abinda muka faɗa ya zamanto daidai Allah shi ba mu lada wanda muka yi kuskure kuma Allah subhanahu wata'ala ya gafarta mana subhanaka Allahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa ant nastaghfiruka wa natubu ilaik wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh